أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba na wannan littafin mai girma alwajiz ya kira ta salafu salih al sunna wal jama'a yau muna 24 ga watan rabi'u thani hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 1443 wanda ya zai da 29 ga watan 11 2021 eh muna magana ne akan abin da ya shahi rukunai na imani muna cikin rukuni wanda yake na biyar shine imani da ranar gobe al-imanu bil yawmil akhir sati wanda ya wuce mun tsaya daidai gabar wassalamu ala al-ma'arifi faqat mana muna magana ne akan alamomi wanda malam ya kawo wanda suke na kiyama amma ƙanana alamatu sa'a as-sughra alamomin kiyama kanana mun karanta da yawa daga ciki yana yanzu yau ma karatunmu zai ci gaba ne akan alamomi wanda suke na kiyama kanana malaci wassalamu alal ma'arifi faqat yana daga cikin alamomin tashin kiyama dan uwa musulmi idan ya gamu dan uwan shi musulmi baya mushi sallama sai in ya san shi shine ma'ana wassalamu ala al-ma'arif faqat yana sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alama ta kiyama sai mutum ya ga dan uwa musulmi ya wuce amma inda ya san shi to zai yi mishi sallama idan bai san shi ba ba zai mai sallama ba sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a cikin hadisi ingantacce cewa mutum ya yi sallama ga wanda ya sani da wanda bai sani ba inda musulmi ne to idan kiyama ta kusanto alamomin ta ƙanana suka fara bayyana to za ka cewa sallama ma sai wanda ka sani idan baka san shi ba sai ka wuce yana duk abubuwa ne wanda mukan zana su a matsayin ba abubuwa ba ne masu kyau yana ya kamata mutum ya zama to ya san mene ladabin sallama dukkan ɗan uwa musulmi da yaro da karami da mace da namiji duk wanda ka sani da wanda baka sani ba idan ka gamu da shi za ka wuce sallama ko za ka shiga gida mala ya ce wa kasaratu tijara yana daga cikin alamomi na kiyama kanana kasuwanci zai yawa ko ina lunguna da tituna gariruwa kasashe za su zama kusa mutane a tajirai ana ta yawo to wannan shi mana daga cikin alama wanda sallallahu alaihi wasallama ya bayani a cikin hadisi ingantacce cewa yana daga cikin alama na kiyama amma karama ƙananan alamu وتقارب الأسواق sai gama kasuwa ta yi kusa ba dole sai ka tashi ka ta yi kasuwa ba ko ina ma kasuwa ne a kusa da kai da nesa da kai ya ce wa wujudul mali alkasir bi aidin nas kuma za ga mutane allah ya hore musu dukiya mai yawa wani ma mai kudi ne wani ma mai kudi ne kuma kudin shi ya wuce yadda ake tsammani kudi ne wanda yake na mamaki malaci ma adamu shukuri amma kuma ba godiya a cikin dukiya mutum zai zama maloniya ne amma sai ka ji shi yana jaje mai baki ya ce alhamdulillah na gode ma Allah da kaza da kaza a'a shi a lokacin yana jaje in ma ko ya rasa wani abu dan kadan a cikin dukiyar shi wanda bai kai cikin ludayi ba sai jaje to wannan daga cikin alama ta kiyama ga yawan dukiya babu godiya Allah wa kasaratu shuh kuma ruwa za ta fantsama cikin mutane ta yawa kowa ma kusan ya zama marwaci illa man rahimallah sai wanda Allah ya kare shi shedan yana yana sama mutane tunanin talauci ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha' sai daga ce ma an ka bada kai ma za ka rasa ya kamata ka ma diyanka tanadi ya kamata ka aje kaza saboda diyanka ya kamata ka sai hili kaza ya kamata ka sai kaza abubuwa da yawa shidari idan ya zayyana maka wannan to ya zama to kai kuma hannunka ya zama to karkadar kenan za ka yi wani aiki wanda musulunci ya hana baya daga cikin halaye na mutane na gari rowa wa kasaratu shaharatu zur yana daga cikin alamomi na kiyama ƙanana shaida ƙarya za ta yi yawa mutum an tambaye shi ko ba tambaye shi ba zai zo ya yi shaida alhali bai gani ba bai ji ba kuma ba da shi aka yi ba bai ga wanda ya gani ba bai ga wanda ya haɗi ba kawai ya ce a kaza kaza ne aiwa ne haka yake to kaga wannan yana daga cikin alamomi na kiyama ƙanana wa kitimanu shaharatul haqqi mutane kuma za su rika ɓoye shahada ta gaskiya wanda ka zo ka yi shaida tun da kai aka yi ko kuma ka gani sai ce a shi bai gani ba kuma ba zai ba shaida tun da shaida gaskiya ce amma da yake in shaida zurce sai je yi to wanda shi daga cikin alamomi na kiyama wanda suke kanana kuma wannan duka kada a manta muna bayanin su ne akan imani da ranar gobe daga cikin rukunnan imani kenan ba abubuwa bane masu kyau abubuwa ne wanda za su zama kuma izina mu nisance su saboda a ƙarshen zamani dukkan wani abubuwan da za su faru ba suna faruwa ba ne a tare da mutanen kirki a'a mafi yawa kishiyan mutanen kirki su ne suke aikata irin wannan abubuwa shaida ta ƙarya da kuma ɓoye shaida ta gaskiya wa zuhurul fuhshi da kuma yaduwa ta alfasha na zina ne ko na sata ne ko kisa ne ko shaida zo cin riba cin dukiyan mutane ba tare da haƙƙi ba ko kuma cin dukiyan marayu ko kuma ba ba da dukiyar jama'a dukkan wani abin da za a ce alfasha ne to za ga cewa ya bayyana kuma sai a ganin shi kamar wani kayan kirki mutane ma an ma ya huta daga su kamar mutanen da lokacin da dauri idan aikata abu kaza sai a ce a wannan abin an jima ba a gan shi ko kuma wannan abin ba abu bane wanda ya dace to mutane sai su rika ganin kamar ma ya dace a yi alfasha kamar ya ya wanda baya yi ma kamar wani ba ƙauye ko kuma wata duniya yake daban dole ya sha giya ya yi zina ya yi kaza ya yi kaza ƙarya ta zamanto ado a cikin zance abubuwa duk abin da za a ce alfasha ne abubuwa ne masu yawa to mutane sai su ɗauke su kamar wani ci gaba ne kamar wani kayan ado ne to idan haka ta faru yana daga cikin alamomi na kiyama ƙanana والتخاصم والتباغض والتشاحم wannan kalmomi guda uku suna kusan kamanni inda za a fassara su da hausa duka suna magana akan kiyayya nisantar juna gaba a takasum a yi ta jayayya ana ta rikici wata ba gudu haka kuma kenan wane baya son waye wance bata son wance wane kiyayya tsakaninsu babu soyayya wannan wanda musulunci ya karantar da cewa musulmai almusulmu na ikhwa mu so juna mu tausaya ma juna ya zama to muna girmama juna wanda yake babba ne ya ji tausayin na ƙasa wanda yake karami ne ya girmama na sama to wannan abubuwan duka sai su ɓoye sai zaman to babu komi sai kiyayya wata shahuri da kuma ci gaban ɗan uwanka ma a wajenka wani abun bakin ciki ya cika bangaren kasuwanci ne ya cika bangaren rayuwa ne keta kake hasara kake baka son wani to wannan duka suna daga cikin alamomi na kiyama kanana wanda za su bayyana eh kafin manyan su zo wa qati'atir rahimi kuma sai ka lalibi sada zumunta ka ji ita ma ta bace mutum ba zai ba zai sada zumunta ba sai ya zamanto akwai wata alaka wani entere na duniya in ma kasuwarsu guda to sai ga abakai ne hirarsu ɗaya ko kuma ka samu shi wanda manomi ne sai ga cewa kawai zumunci shi da yake yi masu hira wanda ke hira da su duka manoma ne haraka noma ne za su rika tattaunawa in ma'aikacin gwamnati ne haka in ɗan kasuwa ne haka to sai ga cewa wancan zumunci cewa wani ɗan uwan wani ne da wani da wani babanninsu guda a je ziyara a kai yara su yi ziyara ko ran sallah ko abin da ya kama da haka ko wani biki to sai zamanto yana ja da baya yana ja da baya har ya zamanto an rasa shi dan uwa bai san dan uwa ba a gari guda ba wai ai bulaguro ba a gari guda wanda unguwanni ne tana yawa suka saba amma sai ga cewa babannin su guda bu san juna ko kuma iyan su bu san juna ba diyan wannan san ba cewa wancan babansu ne diyan wancan shi ba san ba cewa wannan babansu ne to lalle da tabbas wannan hali mara kyau idan ya bayyana yana daga cikin alamomi na kiyama wanda suke kanana Allah ya tsare mu Allah ya kare mu wasu iljuwar makwabtaka ita ma sai kaga tamu nana makwabci bai taba sa ba a rai cewa ko yau ko gobe makwabcin shi zai cutar da shi ko zai zalunce shi ko zai ci dukiyar shi ko zai ci iyakar shi ta gona ko zai mai abin da ya kama duk wani abu in dan kasuwa ne babu nutsuwa makwabta wanda ya kamata a ce su zama dan uwan juna ana taimakekeniya yadda musulunci ya karantar sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma zala jibril yusini bil jar kullun jibril in yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mishi ya ma yake to makwabcinka fa ya kamata ka kula da makwabci annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce sai da ne tsammanin kai ka ce in makwabci ya mutu makwabcin shi ya ci gado irin dalilin alaƙa da yadda jibril kullum in ya zo sai ya ce ma annabi makwabcinka to ka ba gani rayuwa tsakanin makwabtai wanda suke makwabta ne wannan sai ya hana ruwan gidan wancan ya bi ta gidan shi ya wuce wani zai hana ya ɗora ɗan icce a bisa katangar shi ya yi ruwa ko ya yi wani ɗan ɗaki sai ce kai ma sai dai kai katangarka to kawo duka ya saba ma karantarwa ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama wata rana abu huraira radiyallahu ta'ala anhu a garin madina tare da sahabbai na manzo yake gaya musu yace musu zan gaya muku wani hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada makwabci ya hana makwabci ya dora wani icce zai ruwa ko ya dora wani gini a katangar makwabcin shi zai ga yanzu a kan katanga kadai sai a yi ta rikici ha a je wajen shari'a ko kuma a kan wani taki wanda bai takara karya ba kuma sai ga cewa makwabci daidai da gwalalen shi ba zai iya karewa ba game da makwabcin shi sai ga tituna manya-manya ba irin nan ba ƙanana hatta za ga titi babba mai metur kusan ashirin ko sha biyar za ga wani shi kadai a unguwa ruwan shi ya cinye titi kowa rabi yake bi haka kawo duka daga cikin rashin sanin yadda musulunci ya karantar menene haƙƙin makwabci masu wucewa wannan titin nasi a musulunci ko kuma ilimi na zamani mutum bai da haƙƙi abin da ya wuce metar uku game da gidan shi ba naka bane titi ne hanya ta ta jama'a hukuma take da iko da shi da al'umma wuri ne wanda mutane za su rika hada-hada ta yau da gobe sai ka sa dogon tiyo ya wuce wajen metar biyar kenan kai ya wuce gidanka gidanka lafiya lau to amma titi ko ya gangara gidan makwabcinka babu ruwanka in yama magana a yi rikici to kawai duka yana daga cikin abubuwa wanda sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa in dai muka ga irin waɗannan abubuwa sun faru to gara mutum ya gyara zama game da imanin shi cewa alamu na kiyama ƙanana sun bayyana kenan kuma mummunan hali ne ya kamata ya zama muna zama mai kyau da makwabtanmu mutum ya daraja ta makwabcin shi shi ma makwabci ya daraja ta makwabci sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min sai da ya wadi so uku ya ce man la yu'minu jarahu bawa'iqahu wanda makwabcin shi bai amince mishi ba zai cuce shi yana ganin yau ko gobe ko jibi ka ko ya mutu yana ganin ko a iyan shi ya cuce shi to wannan makwabcin da makwabcin shi yake tunanin zai cuce shi sallallahu alaihi wasallam ya ce imanin shi ba cikakke bane sai dai hudu so uku ya ce na rantsi da Allah baya da imani to kaga wannan ba karamin laifi bane mutum zai hau lokacin da zaka musguna ma makwabcinka to wannan kuma idan muka ga yawo ya waita ana ta yin haka nan kuma mutane ana musu farakarwa ba sa ji to ka tabbatar da cewa wannan alamomi na kiyama kanana ne suka tabbata a kansu Allah ya kare malaki wa taqarubuz zaman sai ga wuri yayi kusa zamani an yi sallar la'asar nan da na sai ga magariba ta yi ana ta hidima an yi sallar magariba isha'i ta yi juma'a zuwa juma'a sai gani kamar jiya ne kun zauna haka gobe sudu zuwa sudu ladi zuwa ladi to wanda sai ga ya zama kaɗan wa qillatul baraka fil awqat sai ga cewa albarka ta yi karanci a cikin lokatayya na mutane mutumin da zai zamna a awa 24 na yini a ce ya yi barci awa shidda ko awa bakwai ga awoyin barkatai bai karanta ƙur'ani ba bai wani zikiri ba bai yabo wani abin da zai amfane shi don ka ƙarshen mana rashin albarka kenan da lokaci kenan mutum bai san ba menene ya kamata ya tara dama rayuwar shi a wannan lokaci sai kai ta zance ga salololi kuma abubuwa su ma na shagala wanda sun zo mutum zai ta kallon whatsapp zai ta kallon abubuwa na facebook da sauransu awoyi bai sani ba ko cikin dare ko da yini amma da karatun ƙurani zai yi ko kuma wani azkari zai yi zai ga cewa baya iyawa ko kuma shaidan sai ya zo ya dabaibaye shi to wannan su ma Allah kiyaye idan irin waɗannan abubuwa suka mamaye mu yana daga cikin alamomi na kiyama wanda sai kanana lokaci yayi kusa kuma wanda yake yayi kusan ma lokacin sai ga cewa babu albarka a cikin shi yana mu kokarin kwatanta adalci mu ma kan mu adalci game da lokaci Allah mutum a ce yayi azkar na yini azkar na dare ya karanta qur'ani salloli wannan guda biyar mutum yayi kokarin yin su ma'ana kenan Allah kalla dai lokutan ka zaka samu akwai albarka a ciki ziyara ta zumunci ziyara ta wantaka abubuwa da suka yi ma da haka malaci wantifaful ahillati yana daga cikin alamar kiyama wata wannan da muke ganin shi idan lokacin ya zo sai ga shi ma ya zama ƙato sai ya yi yadda muke ganin shi haka kuma sai gama kamar zamaninmu na yanzu inda za a ce wata ya tsaya yau in ka kalle shi sai ga kaya wannan watan kamar na jiya ko shekaran jiya mana kenan zai rika karuwa tsayawan yau ne amma sai ga in da ada ne ya yi kwana biyar ko ya yi kwana shidda to wannan shi mana da yana daga cikin alamomi na kiyama kanana wa hudusul fitani ka qita'il layli al muzlim sai ga cewa fitintunu iri iri kala kala kamar yankin dare kenan fitina ce ko mai duhu kai mai imani da mara imani da yara kowa maza da mata sai ka rasa ma menene me ka wannan abun yadda ka san duhun dare idan babu hutula ba za ka iya ganewa ba menene a gabanka wa yake tare da kai to idan wasu fitintunan suka zo sai ka rasa wane ne ya kawo su me suke bukata me ma'anar su ba su da wata ma'ana ma amma kawai ga ka a ciki to irin wannan fitintunan su ma idan suka yawaita ga al'umma to lalle ne alamu ne na kiyama ƙanana kadi ba ga irin fitintunu da ake na kisa a zuwa kashe ƙauye menene suke so ba kuɗi ba ba ƙauyen za a ba sace-sace za a yi ba ba wani kuɗaɗe za a ɗauka ba ba wani a'a kawai an kisa an yi gudu mutane sun mutu to kaga duka irin fitintunu ne sai ka rasa ba menene wanda yake yin bai san ba menene yake yi an zida shi wanda shi ma a kashe shi bai san ba shi ma ta kakane a kashe shi to irin wannan fitintunu don suka faru lalle tabbas alamomi ko kuma alama daga cikin alamomin kiyama kanana kenan sun bayyana kenan mai imani sai zaman to mushi wa'azi ne game da cewa gyara aiki mutum ya gyara alakar shi tsakanin shi da Allah subhanahu wataala malaci wa wuqu'u tanakuri bainan nas sai ga cewa kuma kiyayya inkari kawai baya son ka baya son ka banna son ka banna son ka haka ne maimakon yadda musulunci ya karantar ɗan uwan juna kuke kuma musulmai masu imani duk musulmi ɗan uwan musulmi ne zama ya zama a babu soyayya in dai ba wani abu na duniya ba ya haɗa ba wata hawuni bisunani allati rabba fiha al-islam sai ga mutane suna sakaki game da sunnoni wanda musulunci ya kudaitar a ciki inda za a wani abu na addini na sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sai a ce wannan bako ne sabo ne mutane ba san shi ba to wannan duka yana daga cikin alama na kiyama ko kuma a sunna ce za a yi amma kuma da sakaki mutum yanda ya gani mutane yanda suka dama suke yi mutum ba zai tsaya ba ya diba yaya annabi ya karantar menene musulunci ya dora game da wannan sunna da zai yi a'a kowa ra'ayin shi yake yi sai ga cewa sunna ta suna shirin da mutane sai ga wani ya ƙara kwana uku wani ya ƙara kwana hudu saboda shi dan bariki ne an mashi aihuwa laraba ko alamishi dole aje subdu ko aje ladi macen tana aiki shi ma na aiki kaga wani akwai sakaki game da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama tunda annabi ya ce yau musabihi ranar bakwai in dai ba wani uzuri ba mutum ba zai daga ba in ko ka daga sai dai ka daga sati biyu idan sati biyu zaka kara Allah bai baka ba dama ka kara sati Allah bai baka dama ka kara sati amma kawai tsakiya mutum ya dada sati amma aiwa laraba ko alamishi ka kara ka kai wata sudu dan ra'ayinka to ka gani wannan akwai sakaki game da sunnoni waɗanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya kudaitar da su ga irin kuma irin su sunan rawatib irin salloli da ake yi nafiloli wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kodai da gaske ya kudaitar da su sallah azhar sallah la'asar ce za a tsallake sallar magariba sallar isha'i sunnoni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika yi ya kamata a ce mutum ya kula da su sunnoni kuma waɗanda suke sallallahu alaihi wasallam ya karantar musamman abin da ya shahi karatun qur'ani da azkar wanda mutum zai samu garkuwa mutum kuma zai samu lada to wanda duka in ya zamanto ana sakaki da su mutane ba su ɗauke su ba abu masu muhimmanci a'a kawai in dai mutum ya sallah biyar to shi kenan sai ya ce ya sabke to wannan yana daga cikin alamomi na kiyama kanana wa tashabbu shuyukh bishabab kuma za ga mutane lattijawa tsohon tsore amma so yake a ce shi dan sha biyar ne ko kuma dan shekara goma so yake har yanzu sarmantaka shi bata kare ba sai ya ida abubuwan da bai yi ba a can baya wannan shi mana daga cikin alamomi na kiyama wani aikin da yaro ma ba zai ba amma sai lattijo ya aikata shi to sallallahu alaihi wasallam wannan tun lokacin sahabbai hadisai ingatattu yake gaya musu waɗannan abubuwa idan kuwa ga kaza idan kuwa kaza wannan abubuwan da muke zanawa duka sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan cewa suna daga cikin alamomi na kiyama kanana wasu a kusan ka sai ga sun faru wasu kuma ka ji labari haka dai guda guda guda guda har kiyama ta tashi saboda ita kiyama ba ta tashi mutane suna shirye a kawai kai tsaye ne wani mutane ana cikin harkoki to a lokacin kiyama za ta tsaya shine Allah subhanahu wataala yake cewa la ta'tikum illa bagta kiyama ba ta zawwa sai ba ku da shiri idan kaga alama kaza kaga alama kaza kaga alama kaza ya kamata a ce mutum ya shirya ya gyara aikin shi tsakanin shi da Allah wa kalamu suba'i wal jamadat lil ins yarhamukallah yana daga cikin kuma alamomi na kiyama a ƙarshe sallallahu alaihi wasallam ya ce dabbobi irin wannan masu farauta irin su zaki su kura za su ma mutane magana wal jamadat da kuma irin abubuwa sandararru kamar su icce su dutsi sai za su yi magana to duk lokacin da irin waɗannan abubuwan suka faru kuma za su faru tabbas tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari da yana daga cikin alamomi na kiyama wanda suke kanana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin alkurani mai girma wa iza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum yake cewa idan lamari ya kusa can karshe Allah yake cewa za mu fito da wata dabba za ta rika musu magana za ta rika cewa annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun mutane ba sa yaqini ba sa imani ba su da tabbas game da ayoyin Allah sai wata ayat tabbata sai mutane su kalla su yi dariya su yi mamaki bassa a kansu cewa Allah ya aiko da wannan aya ce alama ce akan cewa su gyara ayyukansu ma'ana su gyara imaninsu su gyara zamansu ha kiyaman nan ta kusa a sai mutane a kalla sai a mamaki a ce kai wallahi wani abin mamaki an yi kaza an yi kaza an yi kaza shikenan sai a wuce to haka haka haka sai ga kiyama ta zo ba shirya ba malam sai ke cewa wa hasrun wa hasrul ma'il furat an aljabali min zahab sai ga cewa akwai ruwa wani ruwa tacece furat idan an ce furat kamar ruwa mai daɗi mai daɗin sha ruwa ne irin wanda yake fitowa daga jikin dutse ya ce amma an jabalin min zahab dutsen ba dutse ba ne wannan wanda muka sani a da'a dutse ne amma na zinariya mana kenan Allah zai hutar da dukiya za ta huto ga zinariya nan ga kuma ruwa yana ƙulƙulawa a jikin wannan zinariya ruwa mai kyau to wannan yana daga cikin alamomi wanda suke na kiyama kuma ƙanana za su bayyana tabbas tunda manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari kuma hadisi ingantacce ya ce wa sidqur ru'ya al-mu'min kuma mumuni mai imani wanda alaka shi da Allah bai kyau ce in yi mulki yau da dare kawai sai ga abin ya faru gobe ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza an yi kaza yana tashi daga kwana kawai sai ji a labari ko kuma ganda idanuwan shi wannan muhulkin da ya zama gaskiya wanda shi mana daga cikin alamomi na kiyama wanda suke kanana malaki wa ma ya qawu fil madinati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma akwai abin da zai faru a can garin manzo garin madina yace haisu tunfi al khabath madina za ta yi wani kururuwa za ta yi girgiza duk wanda ba mutumin kirki ba to sai ta hudda shi daga cikin garin malakin Allah sai ya kore shi sai ya zamanto babu a cikin madina ya mutane kirki ko da wani dalili ko da bulaguro ko da mutuwa ko da abin da ya kama da haka Allah subhanahu wataala sai ya tsabtace garin madina kuma sallallahu alaihi wasallam ba da labari ya ce fala ya buti fiha illal atqiya salihun babu abin da zai saura a cikin garin madina sai masu tsoron allah al'atqiya as-salihuna kuma wanda suke mutane na gari kenan za a za a yi kakkaba madina za ta za ta zama to garin mutanen kirki ne kawai wa audatu jazirat al-arabi murawwajan wa anharan kuma jaziratul arab shine can kasar saudiya da yaman da ina ne wannan dan kureratun haka zai zamanto ya koma wuri ne na noma wuri ne wanda yake da koramu suna ta gudana tunda amma yanzu sahara ne irin kamar su saharar niger ne saharar da yake saharatul wanda ake cewa sahara'ul kubra da larabci da libya da niger da algeria da wani yanki na mali wannan sahara a can da shekaru ruwa ne to Allah idan shekaru suka tahi idan kiyama ta kusa Allah subhanahu wataala sai sake mai wancan abin da yake na da yanzu irin su Saudiya irin su Yaman duwatsu ne da Sahara kamar irin wani yanki irin na wajen Agadas da nan wajen to sai Allah ya maido yanayi na noma shine ma'ana murawwajan wa anharan kuma Allah ya maido da koramu su daga gudana rayuwa ta kyau ko ina ka kalla tsanwa ne maimakin Sahara wannan shi mana daga cikin alamomi wanda sai kanana na kiyama wa khuruji rajuli min al-qahtan yadinu lahu nas kuma wani mutane zai huto daga kabilar qahtan mutane za su zo su mamaye shi ya zama sun dauke shi kamar kai kace shine ubangijin su komi duk wani abin da za a yi na bauta za a mushi a ce ko wani wali ne shi ko wani shehu ne shi maimakin abota kama Allah da kuma annabi sarasara irin karantarwar shi sai a koma shi wannan duk bayanin da zai mutane shi suke bi don shi wani daga cikin alamomi na kiyama wanda suke kanana wa kasaratul rumi wa qitalu wa qitaluhum lil muslimin ko mutanen rum kenan rumawa za su yawa kuma za su yaƙi musulmi wa qitalul muslimina al yahud ko musulmai su ma za su samu dama yanda yahudawa suke ba musulmai wahala a palestine ko a duniya ma gaba daya to dan lokacin yazo yana daga cikin alamomin kiyama kanana musulmai za su yaki yahudawa hatta yaqulu al hajaru wash shajaru ya muslimu hadha yahudiyun fa ta'al faqtulu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce har sai dutse da itatuwa za su rika bayani za a rika bin yahudawa suna ɓoyewa sai dutse ya cewa musulmi ga wani bai yahude nan bayana ya ice ya rika cewa ga wani bai yahude nan ka zo ka gama da shi to wani daga cikin alamu na kiyama ma'ana kenan duk bannan da za su yi duk kashe-kashen da suke ma musulmi da irin abubuwa na bada wahala da irin abubuwa wanda ba su dace ba to Allah subhanahu wataala a ƙarshe zai ba da dama musulmi a kansu to wanda shi yana daga cikin alama kuma hadisi ne ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan haka mala cewa fatahu rum kuma za a bude garin rum roma ita ce wanda take itali a yanzu mana a yanzu idan ko kalle ta ba garin musulmi bane idan daga baya ne kirista da da wanda basu da addini suka zo suka yaki musulmi amma garin musulmi ne ko kuma musulmi sun ci shi a yaki wani da ake Muhammad Fatih a daular daular Usman Usmaniya kenan Turkiya wanda take Turkiya yanzu nan ne karshen daula ta musulunci daular Usmaniya kasar Turkiya to da suka yaki har suka shiga su Asfai su wani Ishbiliya su wani Barcelona su wane ne dukan su wannan garuruwa ne na musulmi daga baya aka zo aka mamaye musulmi lokacin da suka yi rauni Allah ya bude musu duniya ya zamanto suke jin daɗinta suka yi abin da bai dace ba sai Allah ya jarabe su game da waɗannan gare ruwan ma da yawa aka amshi da za ka yanka je asfai ne su ishbeliya su barcelona su ina ne masallatayya da wurare jami'o'i da makarantu na musulmi mutum sai ya yi mamaki ga sunan iri-iri kala-kala wasu an maida su coci wasu an maida su gidan rawa wasu an maida su gidan kallo haka aka musu a ƙarshe-ƙarshe akwai wani masallaci wanda shi organ president na turkiya na yanzu ya bude shi wanda an maida shi gidan kallo masallaci ne babba amma sai aka maida shi kawai mutane su zo su rika biyan kudi suna kallo irin zanen da aka yi da irin girman shi mutanen da saboda masallaci ne mai shekaru aru aru a rika mamaki ya ne aka yi mutanen da suka yi gine-gine haka masu kyau to ya maido shi yanzu ana sallah a ciki to irin wani kasashe da an shiga akwai abubuwa da yawa na musulmi irin su ishbeliya su wani barcelona su asalin kasashen ma lokacin da musulmai suka shi gari ruwan ma babu musulmi ne suka yi su gari ne aka tsara gari ne tsararre gari ruwa ne masu kyau to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musulmai za su shiga can to ko sun shiga yana daga cikin mu'jiza ta manganu na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yayi kuma duka wayan abubuwan kusan sun faru duka abubuwan da muke zanawa wasu ko mun sani wasu ko mun da labari amma dai da yawa daga cikin sun faru yakin rum game da musulmi yakin musulmi ga yahudawa to wannan shine wanda ana dai jira amma abin da ya shahi budi na rum to shi wannan ya tabbata malaka kama futihat constantinople constantinople can wajen rasha su suna daga cikin garuruwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmai za su kai musulunci haccan to ko sai da musulunci ya kai haccan yace ila ghairi zalika min alamati sa'a sughra mala yace suna da yawa yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa wanda daga cikin alamomin kiyama kanana asabitatu mala yace tabbatattu ne duk wanda da muka karanta tun daga sati wanda ya wuce da wannan da muke karantawa dukansu alamomi ne tabbatattu babu shakku akan ingancin su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa idan kaza ya faru idan kaza ya faru idan kaza ya faru kamar yadda muka karanta yace as-sabitatu wanda suka tabbata fil ahadith annabawiyya as-sahiha cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ingatattu ba hadisin ba wanda wani zai zo ce bai inganta ba ko kuma a wannan labari ne hadisai ne ingatattu wanda malamai sun san su a cikin littafai na musulunci to wannan kusan su ne abinda malam ya bayyana daga cikin alamomi wanda suke kanana alamatu sa'a al-kubra da muka ce biyu ne akwai manya akwai kanana to daga cikin manyan malam ce alamatu sa'a al-kubra wa hiya al-umurul nizam malam ce wasu manya manyan abubuwa ne in aka ce alamomin kiyama manya manya wa ashratun al-jisam kuma wasu sharadai ne wanda Allah madaukakin sarki zai hujjo da su game da gab da faruwar kiyama aljisam shine al-azim ko kuma al-a'la allati tazharu wanda za ta bayyana qurbi qiyam sa'a kusa da lokacin kiyama idan yayi Allah subhanahu wataala zai bayyana su waɗannan manya manya fa iza zaharat dallat alaiha bala ce idan sun bayyana to lalle za su nuna fa kiyaman nan ga ta nan ga watakunu sa'atu ala isriha suna faruwa to abinda zai zo na in suka faru yau to gobe kiyama kusan za ta faru ko kuma kwana na gaba mana ala isriha shine suna suna bin bayan su mana kenan kiyama tana bin bayan su waɗannan manya manya wanda malam zai mana bayanin su malam to ahlus sunna wal jamaa yu'minuna biha kama ja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma su wannan alamomi mutum iya imani da su yana daga cikin kamal cikar imani da ranar gobe yana imanin mu game da waɗannan sharaɗai ko kuma da waɗannan alamomi na kiyama yana da alaƙa da imanin mu da ranar gobe inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na farko shine zuhurul mahdi wannan bahaushe yake cewa mahdi mai zamani wannan mahdi zai zo sunan shi Muhammad bin Abdullahi min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunan shi kamar irin sunan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam Muhammadu da Abdullahi kuma shi yana daga cikin ahli bait kenan zuriyar salsalar shi idan aka bi za a je hayya zuwa ma'aiki wa yakhruju min qibal al-mashriqi a gabas zai fito wa yubaya lahu inda al-ka'aba a wajen ka'aba za a je a mashi mubaya ma'ana kenan kowa zai zo a tabbatar da shi cewa shine jagora na musulmi a yanzu sallallahu alaihi wasallam labari cewa zai hutu to da yawa daga cikin zamani an sha samu can baya kawai sai wani zai ce ni ne ni ne mahadi ko mutane su rika bin shi sai can an kwana biyu sai a gane cewa ba shi bane mahadin da annabi yake faɗi saboda shi mahadin da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallama akwai wasu abubuwa wanda shi zai yi su to duk wanda zai ce ni ne mahadi wannan abin babu su a tare da shi kenan ma ba mahadin gaskiya ba ne magana ce ke wato kuma idan ya zo ba shi zai ce ni ne mahadi ba wannan alamun mutane wanda sun karanta za su ga cewa lalle shi ne wanda annabi ke wadi sai na Allah da mutala ta fita gare shi to wannan mahadi idan ya huto to alamun kiyama ce manya manya a gabas yamliku sab'a sinin zai yi mulki shekara bakwai marakin yana mulkin ƙasa ya mulawul arda qistan wa adalan malaci zai cika ƙasa da adalci duk inda ke da zalunci sai ya je ya kawo zaman lafiya ya kawo adalci a shuhu da adalci ya ce ba da ma muli'at zulman wa juran bayan duniya an cika ta da zalunci da kuma ƙetare iyaka da ɓanna da abubuwan da ba su dace ba to shi mahadi idan ya zo sai ya mai da adalci ya mai da zaman lahiya ya mai da musulmi a kan addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa yuqtal mala bi ghairi adad kuma za a ba shi kudi ba tare da iyaka ba sai ta badawa duk abin da mutane zai zamanto bukatunsu ai ya zamanto a rika cewa wa daga kudi ya ce a nima nawa ma ya ishe ni ya ce tana'amul ummatu fi ahadihi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam za ta ji ni'ima a wannan lokaci na mahadi ni'matan lam tan'amha qat da'in da ba a taba ji ba idan shi yasa yana daga cikin abubuwan da idan mutum ya zo ya ce mahadi ne shi aka shekara ɗaya shekara biyu duniya ana ta rikici ana ta zalunci mutane suna ta yunwa suna ishirwa to wannan alama ne ba shi bane na kirki na kirki idan ya zo za yi adalci zai ka zaman lahiya mutane za su koma addini kuma zai ba su kudade za a ba su abubuwa noma kiwo duk abin da mutane za su yi ni'ima wadda ba su taba ji ba za su ji ta wanda suke raye a wancan lokaci malaka tukhrijul arda nabataha idan an yi noma to kasa sai ta hudda duk wani tsirrai yanda mutane suke so haka Allah zai ba su wa tumtiru samaa qataraha ita ma sama za ta yi ta zubo irin dugo ruwa nata yanzu za a rika ruwa a yi yabanya mutane su fita daga yunwa babu ruwa babu yunwa ga kudade ni'imar da ba a taba ji ba shi wannan mahadi idan Allah ya zo da shi haka al'ummar musulmi za su kasance kuma ga adalci to wannan shine daga cikin alamomi manya-manya daga cikin su kuma akwai alama ta biyu khuruj masihi dajjal masihi dajjal zai fito مالك نن قصة سيكتا فترة ظهور مسيح الدجال من أعظم الفتن لأن الدجال هو المنبع الكفر والضلال والفتن الأمة المسلمية بذات تبقى جموع دوت فتنة با كما هو تو ون مسيح الدجال إذا أنت مسيح كما شيني وندا zai zo kusan ya shahe abubuwa na albarka abubuwa na alheri Allah kiyaye duk wanda ya kasance a tare da shi to ba abin kirki bane za yi kuma Allah kiyaye ko da mutum abin kirki in ya bi shi to kusan ya rabu da mutanen kirki ma'ana kenan azaba Allah ce zai gamu da ita wata jarabawa ce Allah madaukin sarki zai yi game da ita kuma shi ma mahdi zai huto ne daga gabas min jihati asharqi min khurasan khurasan wani wuri ne tsakanin afghanistan da kuma turkmenistan eh, da iran haka wani dan wuri ne haka to wannan wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da iyakanta ya ce daga nan zai fito bisa in shi'a akwai wani dutse suka ce wai mahadin yana ciki wani wuri ne wani kogo ne an kara wani dutse suna zuwa suna kewaye a can ana ta sadaka ana ta yanke yanke suna ganin wai akwai lokacin da zai fito kuma sai suka ce daga cikin sababan hutowar shi shine a yi taɓanna a yi ta kashe kashe a yi ta zinace zinace a yi ta cin dukiyar haramu da sauransu wai kamar za a ziga mahadi sai ya fito in banna ta yawa da wani duka wahayi ne na shaidan abubuwa ne wanda ba su tabbata ba ko babu wanda zai ce ga wurin shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙasar ya ce kurasan kuma kurasan wuri ne ko kuma mu ce wasu zanguna ne wanda suke tsakanin afghanistan da turkmenistan da iran iran ta yanzu to saboda haka kenan a nan zai fito shi wannan dujal to abu na biyu kuma a wannan gaba ta biyu nuzulul masihi isa bin maryam alaihi salam dujal ya fito sai kuma akwai fitowar isa dan maryam alaihi salam tunda Allah ya ba labari cewa Allah daga shi ya sama lokacin da yahudawa suka sa shi a gaba su bi shi wannan gari ya kaura su bi shi wancan gari hawataran suka ritsa shi a wani gida sai Allah subhanahu wataala ya sanya daga cin almajiran shi siffar shi sai Allah ya daga shi sama shine wanda kirista suke da sun gice isa wannan kurwa da suke yi to ba isa bane alayhi salam ɗaya ne daga cikin almajiran shi to Allah subhanahu wataala ya dauke shi sama a ƙarshe zai sabko da shi kamar yadda aya ta bayani wa ma qataluhu wa ma salamuhu yace ba su kashe shi ba kuma ba su gicce shi ba walakin shubbi alahu Allah ce kamanceceniya ce aka musu shi sa kenan addinin kiristanci yadda yahudawa suka ɗaiɗaita shi suka balbalta shi babu wani abu na ilimi ko kuma wani abu na addini kama da addini ma addini da kiransanci na yanzu ba wancan na da ba na annabi isa na yanzu shi yasa ma wasu ba sa kiran su ahli kitab in ana kiran yahudawa da nasarawa ahli kitab irin kirista na yanzu shi yasa ba kiran su ahli kitab saboda bi ba wancan injila ba ce sun sauya ta sun yi abin da suka dama mangarin da suke ciki amma misali wannan kurwa da suke Allah uku kaga inda ma a ce wai da gaske ne annabi isa ne alaihi salam bai da alaka wani malami da yake musu raddi kuna jin daɗi ne akan an gicce shi shi yasa a kowane coci ake sa hoton shi a ce wannan annabi isa ne an gicce shi ko kuma wannan kurwatin jin daɗi ne ake ake addu'a da ita ko kuma ya ne to shi yasa Allah subhanahu wataala yace ghairu maghdubi alaihim wala dhalin wanda Allah ya musu hushi sura yahudawa suna da ilimi sun sani so da yawa sun san hanyar gaskiya kuma abin da ke tare da su gaskiya ne sai dai koyewa suke sai Allah ya mushi husu su kuma addali da fatattu wanda ba san ba inda suke bi a kidime suke game da addini su ne wanda suke bin addinin kiristanci annabi isa alaihi salam zai sabko kuma dujal ya ya ya sabko yace inda manaratul bayda sharqi sharqai damashq sham yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallama in ya wadi wurin har sai ya wadi shi sai da yace a masallaci manaratul bayda wannan kamar wani wuri ne a can sham damas suriya a yanzu akwai wani masallaci sallallahu alaihi wasallama yace akwai wata hasumiya ta wannan masallacin anan annabi isa zai sauko daga sama kuma wurin yana nan har yanzu kuma sallallahu alaihi wasallama ya wadi kuma zai sauko to wannan suna daga cikin alamomi na kiyama manya-manya kuma suna daga cikin abubuwan da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne tabbas tunda Allah ya ba shi irin labarin abubuwa na gaibi kuma wanda ya ba da labari kuma suke tabbata wa yanzilu hakiman bi shari'ati muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi isa idan ya sabko ba zai zo bane da wata shari'a ko kuma kiristanci ya ci gaba a'a ai da tuni an shahe kiristanci da sabko da alkur'ani yanzu kuma shi ma zai aiki da shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan akwai shi a rubuce a cikin injila ta kirkir wanda ba su sauya ta ba wanda ba a goge ba wanda suke yahudawa na kirkin wanda littafin yake hannun sun san da wannan alama yace amilun biha kuma da wannan shari'a zai aiki za a yi sallah da shi a yi komi yadda muke sallah addini wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka zai aikata zai zo zumunto shi ma mabiyi ne ga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa annahu yaqtulu dajjal kuma shi annabi isa shi ne zai kashe dujal yana shi zai kashe shi shi kuma dujal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani gari wanda ba zai dora kafar shi ba sai wanda suke haramai ko garin madina ko garin makka mafi yawan wurare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama hayyara su a sallah a tahiya ta ƙarshe sai yayi addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya kare shi daga masihi dajjal fitina ta masihi dajjal amma imam albani da ya zo magana akan wannan a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama yace wajibi ne kowane musulmi yadda zaka yi tahiya kai wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri ومن عذاب النار ومن فتنة المهيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال mutum ya rika yawaita wannan kuma ko da a rayuwarka ta yau da gobe saboda ba karamin fitina ba yanzu ka diba wasu mutane yadda a yanzu da yake an yi nisa da ilimi in wani zo ya mawarki mutane da yawa sukan bi shi ba sa tsayawa su gani tsahi ne yake yi a'a ko wani aljani ne ya ba shi dama yake aika wasu abubuwa na mamaki kawai sai su bi shi to mene ne tunanin ka an a ce dujan ne ya zo na kirkin shi kuma dujan na kirki annabi sallallahu alaihi wasallama da ya hudu daga cikin siffofin shi ta yi a wuni yanzu yana iya kewaye duniya kuma yana iya cewa sama in ruwa ta yi ruwa ya zo ka zo ka ce mishi dujan babana ya muke ce ina ne kabarin shi mu je ka gwada mini shi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai mutum ya kai shi don kabarin baban shi ce mai gashi nan sai buge shi ce tashi sai babanka ya tashi kana kallon shi ya zo ya rayu ya yi aure har ya aiwawa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ce ma sahabbai kwarai da gaske su dage game da roƙon Allah ya kare su daga masihi dajjal abubuwa yake na mamaki to yanzu mutane da yawa abinda suke auna mutum sai a ce yana ci ko baya ci in mutum ya yi wani rufa ido kawai sai a bi shi ya ce a wannan abin kenan gaskiya ne musamman a ce ya yi wani tsahin da ya tada wani gurgu a ce ya wani tsahin da ya buɗe ma wani ido to wannan mutane in shekara za ana musu wa'azin ƙasa sai sun bi shi kenan saboda su sun ga ya buɗe idon wannan sun ga wannan gurgure ya yi tahiya to wani duka ba mizani bane mutumin da zai karatu musulmi mai imani kada ya sake wannan abu ya zama to mizani a gare shi saboda akwai ruhani kuma tsahi gaskiya ne mutum zai iya yin tsahi ya tada wani wani bai da lafiya ya warkar da shi wani gurgu ne ya tada shi wani makaho ne ya to wannan ba bizani bane akan cewa wannan abin gaskiya ne sai ka tsaya ka gani mai addini yace game da shi abin da yake ya daidai da addini ko kuma ya sa ma addini iya sa ma addini to lalle ne mutum yayi yayi nesa da shi to saboda haka masihu isa zai sabko to shi aka tambaye ko kuma daga cikin sunayen ya ce mine a ce masihi dajjal kuma a ce masihi isa alaihi salam to shi wani kalimatu masihi kuma ana nihin ne malaka ne shi wancan bangaren albarka ne masihi isa alaihi salam malaka ne zai zo shahidu wani zalunci da duk wani abubuwa shi kuma wannan masihi dalala mana duk abin da zai da duk inda zai sa mutane da duk hudubar da zai musu da duk abin da zai musu bata so yake batar da su ya gama su da shaidani Allah kare mu daga masihi dajjal to kenan sai annabi isa ya kashe shi to wannan daga cikin alamomi na kiyama wa yahkumu fil ardi bil islam annabi isa zai hukunci da addini wannan da muke akan shi kenan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu nuzuluhu ala ta'ifati al mansura malaka cewa sabko wa da annabi isa zai yi zai sabko ne a lokacin da zai haɗu da wasu mutane waɗanda suke ɗa'ifatul mansura annabi sallallahu alaihi wasallama tun lokacin shi ya magana akan ɗa'ifatul mansura mana kenan wasu mutane za su zo ko kuma su ne wanda suke tare da shi sallallahu alaihi wasallama sai sahabbai suka tambaye shi su wane ne sai ce waɗanda suke akan abin da nake yau da ni da sahabbaina duk mutumin da ya rayu akan yadda annabi ya rayu sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi da sahabbai a wancan lokaci ba yanzu ba wanda shi za a sa su cikin ɗa'ifatul mansura kuma su wake ne da ahlus sunna wal jama'a mutumin da bai da ra'ayi a cikin addini sai abin da annabi ya ce ko kuma Allah ya ce mutumin da ba zai ce ba ina gani ko kuma a garinmu ko a unguwarmu ko mu al'adarmu ga abin da muke yi wanda ka bata daga cikin ta'ifatul mansura su ne za su yi addini kamar yadda Allah ya sauko da shi to annabi isa alaihi salam zai gamu da tare da su yana duk wata bid'a za a hudda ta daga cikin addini yace allati tuqatalu ala alhaqi mala kenan za wanda take yaki akan tsaye da gaskiya jihadi fi sabilillah wa takunu mujtami'atan liqitali dajjal kuma wannan ma su ne za su taimaka ma annabi isa wajen a yaƙi dujal har annabi isa ya kashe shi bayan zulu waqta iqamati salati annabi isa zai sauko lokacin da za a tsaye da za a yi iqamar sallah kenan an yi kiran sallah an jira liman liman ya hudu za ta da iqama to a lokacin annabi isa zai sauko wani duka labari ne tsiran Allah da amince Allah tabbata gare shi ya bada kuma haka zai tabbata ba tare da wani sabani ba wa yusalla khalfa amir tilka ta'ifa kuma annabi isa alayhi salam zai salla bayan wannan limami na wannan jama'a wanda suke addini kamar yadda Allah ya karanta shi ma mamu ne to haka za su yi sallah to wannan shine abin da ya shahi eh labarin annabi isa alayhi salam game da abin da ya shahi shi na sabkowar shi cikin alamomi ne manya-manya haka kuma alama ta gaba furuji ya jujo majuj wanda Allah subhanahu wataala ba da labarin su a cikin alkur'ani ya jujo majuj za su zo can an musu kariya ne ko kuma an kare su ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam za su fito wani lokaci sabai suna zamani da annabi sun Allah da mutane tabbata a gare shi ya shiga gida can an jima suka ga ya hutu a firgice yake ce musu futiha radam ya dud wa majuju haka za ya musa ɗaya haka yace yau kohon ya juju majuju an bude kamar haka suna nan suna sarawa Allahu a'lam a ina suke amma dai Allah subhanahu wataala ba da labarin su kuma suna nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari tun lokacin shi yace koha kamar haka suna suna kwankwasawa katanga ce aka musu ta tagulla lokacin da kiyama ta zo lokacin da Allah ya sa za su bude to za su hasa su ba zama cikin duniya da wannan fitowarsu kasancewarsu to yana daga cikin alamomi na kiyama waɗanda suke manya-manya akwai isosi da yawa wanda ba su inganta ba wanda ake bayani akan yajuj wa majuj wasu ma su ce tirma sun fito su ne yan gari kaza ko yan ƙasa kaza wasu ce wata halitta ce masu manyan kunnuwa su kwanta su shinwo da kunne su ɗauki kunne guda su ruwa da shi wani duka tatsuniyoyi ne wanda ma anzala Allah bi amin sultan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari ina abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labari shi za mu tsaya akan shi amma tunda bai ba da labari ba duk girman dan adam a yanzu da yake ta maka ya kai wajen ilimi da sanin duniya da leƙe-leƙe da ɗage-ɗage jirage da wane ne da abubuwa na ɗaukar hotuna ba san ba inda suke ko babu wanda zai ce ga inda suke har yanzu a duniya akwai da adam bai san me ake yi a samu wasu mutane ma daban suna wata rayuwar su ba san ba komi ne ne akwai wanda malaman ilimi suka suka ta obli wasu halitta ce suna bayyana wani lokaci masu zuwa sama jannati sai a gansu su ma rayuwa suke kamar mu da jiragen su da wane ne da wane ne Allahu a'lam idan wani irin halitta ne amma ko suna bayyana dan adam ya san akwai wata halitta wadda take rayuwa tare da shi kuma ci gaban ta ya hira shi tunda sun gwada su ɗauke su hoto in ka laluba in ka diba hoton sai ga babu mana suna da abubuwa na teknolojiya wanda ya wuce namu to dukkan ɗan adam abin da zai ilimin Allah subhanahu wata'ala yana sama da shi wanda bai san bai san musulunci bane ko kuma wanda bai san Allah ba sai ga mutum ya daga cewa mu mu a duniya mun gano kaza mun yi kaza mun yi kaza to inda mutum zai san wane ne dan adam ya ilimin Allah yake menene Allah ya sanar da dan adam mutum mai imani wanda ya karanta alkur'ani in ya ji mutum yana mumu ko kuma mu a duniya abinda muka sani ya san cewa shirme ne yake tunda Allah ya ce ma utitu min ilmi illa qalil dan kadan ne kaga mutum mai ilimi wanda zai rika bayani bangare kimiyya na kaza kimiyya na kaza to Allah ya ce dan gutsire ne aka baka ba wani da yawa ba to ma wajuja majuja tabbas wasu halitta ce Allahu a'lamu biha annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga dama mu san su tsira Allah da amince tabbata a gare shi to Allah yana iya sanar da shi shi sai ya sanar da mu kaza gare su a irin mu ne ko kuma irin wata halitta ce daban to sallallahu alaihi wasallam bai bada labari ba saboda haka kenan ba za mu sani ba kuma duk wasu abubuwan da ake badawa kamar tatsuniya ne labarai ne wanda isra'iliyat wanda ba su tabbata ba malam ce wa wuqu'u khusufati salas kuma akwai wani kishfewa da rana za ta yi guda uku wanda za su gabaci kiyama kuma suna daga cikin alamomi manya-manya ya ce khasfin bil mashariq za a yi ɗaya a gabas wa khasfin bil maghrib za a yi ɗaya a yamma wa khasfin bi jaziratul arabi a can kuma jaziratul arab kenan kasar saudiya da yaman su ma za a yi kisfewa a can da wannan suka sana daga cikin alamomi waɗanda suke Allah subhanahu wata'ala ya sa cewa za su bayyana ko ya zamanto kisbewa wannan da za a ce rana ta kama wata da hausa ko kuma ya zamanto alhasfu Allah subhanahu wata'ala ya bude ƙasa mutane suna rayuwa kamar gari guda ko wata unguwa kamar yadda zaka bude eh akwati karihe to haka Allah zai musu in aka bude suka shiga sai Allah ya rihe ƙasa ba ka gane wani alama ma a ce nan an yi wasu gidaje ko kuma wasu mutane sun rayu Allah ya haɗa bakin ƙasa ba a gane su a yi ɗaya a gabas a yi ɗaya a yamma a yi ɗaya a jazatul arab to wannan su masu daga cikin alamomi na kiyama wa khurujud dukhan akwai wani hayaƙi wanda zai fito to wasu daga cikin waɗannan alamomi akwai wanda malamai suke bayanin cewa ya faru a kaza ya faru a kaza Allahu a'lam amma dai abinda masu ya kamata mai imani da shi ne cewa tabbas hakan zai faru kafin kiyama kuma yana daga cikin manya manya na alamomi na kiyama wa tulu'u shams min maghribiha yanda rana take hutowa gabas to sai ta sauya ta rika hutowa daga yamma sai ta koma gabas to shi ma ne daga cikin alamomi wanda suke na kiyama manya manya wa khuruju dabbatul ardi min maudiha wa taklimuha linnas kuma wata dabba za ta hutu wacce kala ce wacce kala ce Allah alam ita dai dabba ce za ta hutu za ta rika mutane magana wa zuhurun nar allati tasuqu nas ila ardil mahshar kuma wata wuta za ta hutu za ta rika kora mutane zuwa hilin kiyama wanda kasar da alamomi wanda suke na kiyama manya-manya kenan waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin su kuma tabbas za su faru game da mai imani abin da ake so shine cewa ka yi imani da su cewa tabbas hakan zai faru kuma wannan sai ƙara maka cewa gyara alaƙar ka tsakaninka da Allah malokacin sarki kenan in yau ne in gobe ne in ma yaushe ne kana cikin wanda kiyama za ta tashi baka kana baka ciki baka sani ba Allahu a'lam kenan gyara imani da gyara alaƙa tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki da wannan shi ke nuna kenan mutum ya yi la'akari da irin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ko da ba san kiyama ba yaushe za ta yi to amma akwai alamomi wanda za su bayyana mala cewa ahlus sunna wal jamaa yu'minuna bi kulli ma yakunu min umuri al-ghaibi ba'da al-mamat kuma yana daga cikin imani da ranar gobe waɗanda suke mabiya suna ta annabi sallallahu alaihi wasallama suna imani duk abin da yake na gaibi wanda yake na ranar gobe ne a kiyama irin su siradi irin su ruwan alkausara wuta aljanna mutane za su tsaya kowa za a hudo shi to wani abubuwan da aka bada labari gaibi ne tunda bamu gani ba to dole mai imani ya yi imani da haka nan wani daga alaka da imani da ranar gobe kaga rukunin imani na biyar sai mutum ya tsira shi da imani shi da cika malati mimma akhbara bihi Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda Allah ba da labari na gobe kiyama mu imani da shi abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam labari na kiyama mu imani da shi min sakaratil maut tun daga abubuwa na magagi magagin mutuwa wanda Annabi yake cewa innal maut la sakarat Annabi yake sawa Aisha ta kame ruwa ya tsoma hannun shi sallallahu alaihi wa ya shahi fuska sai yake cewa mutuwa tana da magagi da mutum horkon abin da zai fara imani da shi ya san cewa wannan akwai shi wa hudurul malakil maut kuma mala'ikatul maut kuma mutum ya san cewa mala akwai mala'iku wanda suke zawa na mutuwa wanda za su su dauki rai wanda su ma gaibi ne to amma dole mai imani ya yi imani da shi wannan shine ma'ana allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah malam sai ce ke ke cewa farahil mu'minu bi liqa'i rabbih mai imani zai yi farin ciki da haduwa da ubangijin shi wa huduru shaytanu inda al-mauti kuma shaytan yana zuwa mutum wajen mutuwa shaytan hatta numfashinka na karshe ba zai barka ba so ke sai ya batar da kai saboda shi yasa mai imani ba zai saki jiki ba akan cewa ni mai imani ne ni mai bin Allah ne aini shi kenan su gidan aljanna a'a kai ne shaytan ya watare shi dan ya kamata mutum ya tsaya da kyau har ya zuwa karshe ya ga bai ga shaytani kada ya samu dama a kan shi har ƙarshen mutuwanka sai shi ya su wa adamul qabuli imanin kafir inda al-maut shi kuma kafiri idan ya zo ne mutuwa ba a karban imani shi kenan an rihe tuba wa alamul barzakh wa alamul barzakh kuma akwai wata duniya ta kabari ita ma wannan dole bai imani da ita wa na'imul qabri akwai ni'ima ta kabari wa azabihi akwai kuma azaba ta kabari wa fitnatul yace wa fitnatihi kuma akwai fitina ta cikin kabari lirruhi wal jasadi za a ma ruhi shine ganga ruhi na mutum kuma wal jasad kuma za a ma gangan jikin mutum don duka mai imani da shi yadda ka san mutum wani lokaci za ga mutum yana mawarki yana zuha yana wani mawarki na wahala to wannan yana daga cikin abubuwan da ake musalta shi da irin azaba da Allah zai ma mutum a kabari Allah ya kare mu idan ba mai imani bane za a ma ruhin shi kuma za a ma gangan jikin shi inshallah za mu zaka tara ganin lokaci abin sati sai mu dasa abin da muke daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan gaba daya wanda ke da kuskure ne Allah ka fita mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah